إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren biyu ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin uku ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na saba'in da bakwai cikin jirgin darussa daga littafin asiyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya wallafar al-imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ya rasu ne a shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wannan littafi nashi yana mana bayani ne akan fiqhun musulunci game da al'amarin shugabanci da jagoranci da alƙalanci da makamantansu Allah ya saka mashi da alkhairi muna ta bibiyan ibnu taymiya inda yake mana bayani akan hukunce-hukunce waɗanda ke da alaƙa da haƙƙin da wani ɗan adam ke nema a gurin alƙali ya fitar masa a wurin ɗan uwansa ɗan adam kamar haddin ƙazafi da makamantansu har muka zo inda yake cewa a cikin shafi na 210 a wannan nuska da muke amfani da ita ta ainihin wato wannan malami a Ali ibn Muhammad al-Umran karkashin ishrafi na Bakar Abdullahi Abu Zaid da suka yi aikin tahqiqi littafin Ibn ainihin wato Taymiya da Ibn al-Qayyim yace wa min al-huquqi afwan yace walau kana al-qadhifu 'abdan nan ne ko sama ne ma kai fa idza qadhafaha ko fa imma an taqir an taqirra an taqarra hiya bizina wa imma an tunkira فإذا أنكرت فله أن يلاعنها كما ذكر الله في الكتاب وذكر في السنة yana magana akan mas'ala ta miji da mata muka ji cewa idan miji ya zargi matar shi da zina to abu ne iri biyu ko dai zama zargi ne wanda ya tsaya iya zina kawai ko ya zama zargi ne wanda hadda ciki yace to idan wancan ne wanda yake iya zina kadai to ba yana da yancin ya kauda kai ya sake ta kawai ba tare da an tafi la'ani ba amma idan har ciki ya ya shiga to wannan wajibi ne fito ya bayyana dan gujewa danganta da ga wanda ba mahaifinsa ba gujewa sanya da ya zama dan uwan waɗanda ba yan uwansa ba ya zama ya gaji waɗanda ba iyayensa ba waɗanda ba ‘yan uwansa ba su zama ‘yan uwan shi, don haka sai yake cewa fa'iza ƙazafaha, to a wannan yanayin idan ya fito ya ce yana zarginta da cewa wannan cikin da ke cikinta ko wannan ɗan da ta haifa ba ɗan shi ba ne ɗan wani kwarto ne, to fa'in ma an taƙarra hiya bizzina, ko dai ta ce to e ta yadda abin da ya faɗa da gaske ne haka ne, ta sallama kanta ga hukuncin Allah a yi mata. wa imma an tunkira ko kuma ta ce ƙarya ne bata yadda ba fa in ankarat idan ta ƙaryata falahu an yula'ina to yana da yancin ya ce to su tafi mataki na gaba shine na siwa juna tsineneniya siwa juna tofin alatsi ne zo gaban alƙali ko shugaba a ba su dama a yi musu wa'azi sannan su yi rantsuwa kamar da Qur'ani ya ambata yace kama zakarallahu fil kitabi kamar da Allah ya ambata cikin alƙur'ani wa dhukira fi sunna kuma aka ruwaito a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana ishara zuwa ga abinda ya zo a cikin alqur'ani cikin suratul nuri fadan Allah wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum wanda suke zargin matan su tume su da zina ko ba su da shaida sai kawukan kansu Allah ya ce fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin billahi innahu lamina sadiqina duk wanda yayi haka za a umurce shi yace ya shaida tsakaninsa da Allah gaskiya ya faɗa wal khamisa tabbiyar din kuma Allah anatullahi alaihi in kana minal kadhibina yace in ƙarya yake Allah ya tsine mai albarka to da zaran yayi haka ita kuma sai dai haddi in ba haddi fa sai ta rantsi da haka Allah yace wa yadra'u an hal azaba abinda kadai zai sha makance ta daga al'azab shine wato haddi kamar yadda yace fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al azabi al azab bi ma'ana al hadd na wa yadra'u an al azab an tashhada arba shahadatin billahi innahu laminal kadhibina ita kuma ta ce ta shaida da Allah ƙarya yake ta shaida da Allah ƙarya yake ta faɗa haka har kafa hudu a gaban alƙali da shaidu wal khamisatu na biyar kuma ta ce anna ghadaballahi alaiha ta yadda Allah ya daura mata fushinsa in kana min sadiqina in gaskiya yake to idan suka yi haka sai a raba tsakankaninsu har abada ba aure tsakankaninsu wannan ɗa kuma baya dangantuwa zuwa ga wannan mahaifin nasa ko kuma wannan mijin uwar tasa amma zai dangantu zuwa ga ita uwar sunan shi wani dan wanci dangin shi na wajen uwa wanda take lu'ummai sune ƴan uwansa dangin shi na khala da, da wato ƴan uwan mahaifiyarsa kanwa da wan uwa sune ƴan uwansa bai da ƴan uwan uba kuma koda wani abu ya bayyana aka san haka to wannan dai shine hukuncin shari'a Allah ma'ana koda an je an yi DNA an ce ai an tabbatar dan shi ne ba zai ci gadon shi ba zai danganta zuwa gare shi ba koda daga baya ta zo ta haifi yaron yayi kama da kwartan ba za a ce a ba kwartan ko a je a kamo shi a mai haddi ba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar shine ce ka wa zikratis sunna ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim wannan kisa ce mashahuriya ko ta mata irin haka wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da yake koyarwa a sunnarsa shine ka daina wa kanka mugun fata to an samu wani mutum ta yi ya zama ya daɗe yana zargi ne ko yana ganin alamu idan an zauna sai yana cewa wai yanzu idan mutum ya kama tashi da kwato ya zai annabi baya kula shi saboda wannan muguwar magana ce ba su kana mugun tunani wannan sai zai ce ya manzo Allah wallahi abin da na faɗa din nan an jarabce ni da shi ya dai a wannan bawan Allah sai zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah abin nan da na ce maka an fajarce ni da shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bulala dari akan ka ko kuma ka kawo shi yace wane mutum ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni a cuce ni kuma a ce amin bulala yace wallahi ba zai yi ba shi yana da yaqini abin da yake fada shine sai Allah ya saukar da wannan ayoyi wanda suka zama sun togace hukuncin ainihin ƙazafi daban da na sauran mutane idan sun yi ma mata ƙazafi idan miji da mata ne yau matan shi ƙazafi to yanzu hukuncin sai aka togace da wannan wallari na yarmuna a zuwajin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kira matar yace kin ji abin da mijinki yace me zaki ce tace ƙarya ne sharri yake mun kaza kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kaji zaka yi aiki da wannan dokar ta alqur'ani ko za ka haƙura ya ce san ba zai haƙura ba shi nan da nan ya wannan rantsuwa ƙafa hudu ya cike da la'anta ga kansa a tabiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira mata ya ce to kin ji abin da mijin ke rantse ke kuma yanzu ko ki rantse ko ai miki haddi na ainihin zina a matsayin ki na muhsara aka ce hatta nuna alaman nadama kamar za ta yadda da wannan hukunci na Allah sai ta waiga ta ga ƴan uwanta danginta sun shiga cikin damuwa wasu suna ta kuka suna tsoron irin abin da zai ta'allaka da su na aibi sai kawai ta girgije kawai ta daure ta ce ita ma za ta rantsi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta mutu bismillah ta wannan rantsuwa ta gama har sun gama sai mijin ya ce to ba ni ba ta annabi ya ce a dama aure ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam halas bai ke ce musu a cikin ku ba wanda zai tuba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa wajen sanya ga cewa bayi sun samu rahamar Allah yace a cikin ku ba wanda zai tuba da haka ba su tuba ba suka tafi abin su daga baya sai ta haihu sai ya zama mutumin da ake tuhumar ta da shi da kwartancin sai dan yayi kama da shi kama wanda kowa ya gani ya san wane ne uban shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan kamar sai yake cewa walaula kitabullahi sabaq ba dan littafin Allah da ya riga ya gabata ba wato wannan doka ta Allah ta gabata yace wallahi la rajamtuha da na jefe ta wannan mata babu shakka ya tabbata abinda ake zarginta akwai gaskiya a cikinsa amma littafin Allah ya riga ya saka doka kuma an bi wannan doka iyakacinta za a tsaya wannan shine abin da yake ishara cewa wa zikira fi sunna Allah ya tsare to yin waɗannan mutanen da zaka ji sun faru a cikin sahabbai wani mai bakar aniya ko mummuna aqida zai iya cewa to yanzu ga wata sahabiya ta yi kaza eh da gaske ne ta da martabar sahabiya kuma ta yi wannan laifin ko ba ita ba ghamidiyya ma ta yi ma izma yayi to amma yanzu waɗannan ba su da riwaya hadisi dukkaninsu kamar ma'iz da gamidiya duka sun an musu haddi sun mutu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba su da riwaya hadisi dama kuma ana magana akan riwaya hadisi ne me yasa za a amince da su da haka ba su da ita haka ita wannan matan ma ita ba ta da riwaya hadisi a don haka kuma wannan kwaya ɗaya biyu uku a cikin sama da mutum dubu ɗari sabai sun fi mutum dubu ɗari wane mutum dubu ɗari ma to a ce an samu kwaya ɗaya biyu uku su ne suka aikata irin wannan laifukan in dai ba hukunci na zalunci ba dan me ba za ka yi hukunci da aswadul a'zam da mafiya yawa ba sai waɗannan za ka bi kai hukunci da su a yayin da mu a al'ummar mu da waɗannan abubuwan suka yawa har yanzu ba a yi hukunci a ce duk al'umma ta lalace saboda an san koyaye ne akwai waɗanda suke da sauran nagarta to kaga in ya zama mu a yanzu da lalaci da bata ya kai ko ina ba a yi mana hukunci kuɗin goro kaga sabai suka fi cancanta da ka ai musu hukunci irin wannan ina fata mun fahimci wannan musamman kuma bayan Allah di ya fi mu sanin waɗannan abubuwan amma kuma ya musu shaidar kirki ya haɗe su ya ce ya yarda da su ya haɗe su ya ce ya ba su aljanna ya ce ya gafarta musu ya ce suna da imani da duk waɗannan abubuwa da muka san an ambata game da su a cikin nasosin shari'a kaga kenan Allah da ya fi mu sanin su ya yarda cewa mutanen kirki ne kuma wannan shine abin da ya kamata mu rika a matsayin shaida karɓaɓɓiya game da su malam yace walau kana alqadhifu abdan fa alayhi nisfu haddil hurri idan ya zama wanda yayi ma mutun kazafi bawa ne za a mishi hukunci rabin hukuncin da ake mada wa kadhalika fi jald fi jald zina wa shurb haka nan wajen bulala da ake ma wanda ya sha zina yayi zina ko wanda ya sha giya la'anna Allah ta'ala qala fil ima'i saboda Allah ya faɗa cikin suratul nisa'i game da mata bayi yake cewa fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al'azab fa in uhsinnahu fa atayna bi fahishatin idan suka zama katangaggu ta hanya aure sun yi aure su abin da ake nufi da kenan idan sun zama musin musina fa in uhsinna fa idza uhsinna idan sun zama sun yi aure fa in atayna bi fahishatin sannan suka zo suka yi zina fa'alaihinna nisfu ma alal musanati min al'azabi to za a yi musu irin haddin da ake ma muhsanai na na haddi wato muhsana katangaggiya wadda bata yi aure ba shi ake nufi duka bulala hamsin da kuma tagribu nisfi sana za a rufe su na rabin shekara irin hukuncin da za a yi ma wanda yake yayi zina amma bai da aure to rabin shi za a yi musu domin ita kisa ba ta da rabi ina fata mun fahimci wannan to haka idan bawaye ma da kazafi za a yi mushi hukunci rabin wannan ainihin wato hukuncin shine bulala hamsin haka nan idan bawaye sha giya ko baiwa ta sha giya za a yi mata rabin hukuncin shan giya shine bulala arba'in faslun malam ya ce ga wata gaba a yake yake wai za kana alwajibul qatlu idan alqatla idan ya zama abin da ya hau kansa shine kisa aw alqat'a bil yadi ko yanke hannu kamar wajen sata kenan fa innahu la yunassaf to shi ba a yin rabi babu yanke hannu rabi babu kisa rabi da aka sai a canza mishi da wani abu daban wanda alkali ya ga yafi dacewa faslun malam yace ga wata gaba wa min alhuquqi daga cikin haƙoƙin da shari'ar musulunci take kulawa da su kuma shugabanni da alƙalai suke ɗaukan ragamar tabbatar da wannan hukuncin da yin sulhu a kansa ko zartar da hukunce-hukunce al'ibba rayuwar aure shi ne ma'anan al'ibba'u a nan alaƙar aure tsakanin namiji da matarsa falwajibul hukumu baina zaujaini bima amara Allah ta'ala bi abin da yake wajibi akan shugaba da alƙali da duk wata hukuma da ta shafi wannan yanki wannan yanayi shine tai hukunci tsakankanin miji da mata bisa abinda Allah ya saukar na hukunci a cikin littafinsa min imsakin bi ma'ruf shi miji ai umarce shi da ya rike ta bisa kyautatawa bisa abin da yake sananne a mutuntawa da al'ada ta gari da abin da shari'a ta sani aw tasrihin bi ihsanin ko kuma idan zama ya ki daki ya ki dadi al'amari ya ki yuwa to a rabu cikin kyautatawa juna wa alaiha ba'atu ita kuma mace abinda shari'a ta daura mata shine wajibi ta yi wa mijinta biyayya wa hibbul ghaibi fi nafsiha da kuma kiyaye abin da bai sani ba game da ita kiyaye mutuncinta a inda baya nan kiyaye darajarta da darajar shi da aurensa wa malihi da kiyaye masa dukiyarsa kama amara Allah ta'ala kamar da Allah ya umarci cewa mata su zama kasan mazan su arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya ce maza suna sama da mata maza suke kula da mata ya ce mata su yi maza biyayya saboda maza su ne shugabanninsu su ne tsaye a kansu suke ciyar da dukiyarsu tun daga ainihin sadaki da cewa ta yau da kullum da wurin kwana da sauransu Allah ya mala ya ce wa yajibu ala kullum min az-zawjaini an yu'addiya ila al-akhar huquqahu bi tibi nafsin wa inshirahi sadri wajibi ne akan miji da mata kowa ya bai wa ɗayan haƙƙin da ke kansa ba yana mai jin daɗi a ransa da kuma faɗin ƙirji kai dinga ganin kama an takura mai ko kamar shi an cuce shi ko kamar wallahi shi dan dole yake idan aka yi ga haka to aure ya lalace wace daga cewa abin take wa mijinta na abinci ko gyara mishi wurin shimfiɗa ko kwanciya tare da shi ko girmama shi ita wallahi wannan abin ba ta sanyi tana jin kunci da damuwa a zuciyarta wajen yi tawar ya samu matsala ko kuma shi ya ga cewa abinci da yake bata ko wurin bacci ko sutura ko kuɗin magani ko biya wa yayanta kuɗin makaranta shi wannan ya zama mishi larura ya zama mishi tilas an cuce shi da wannan ma aure ya samu matsala fa ammal mar'atu mali ce kaga ita dai mata falaha alaihi haqqun fi mali tana da wani haƙƙi a cikin dukiyar mijinta walaha haqqun fi badnihi kuma tana da haƙƙi a jikin jikin mijinta fa ammal malu menene haƙƙinta menene abin da yake wato dole ya bata daga dukiyarsa fasadaqu wan nafaqatu bil ma'ruf wajibi ne ya biya sadaki sadaki zai dauka daga dukiyarsa ne ya biya kuma an bata ya zama nata sannan wan nafaqa da kuma ciyarwa an nafaqa ya shafi duk abin da zai kula da rayuwarta wato ciyarwa da wurin kwana da sutura da sauran duk abubuwan da ake bukata na yau da kullum ya biya kudin wuta ya biya kudin ruwa in gidan haya ne ya biya kudin gidan haya ya kawo abinci ya sai kalanzir ya sai gas ya sai omo ya sai sutura da menene da menene duk wannan yana cikin annafaka komai yana kan miji bil ma'ruf wannan nafaka din za a yi ta ne bisa abin da al'ummar da kake rayuwa a cikinta ta yadda da shi. Al'ummar da kake rayuwa a cikinta ta saba da cewa so uku ake cin abinci ko, to ana expecting ka ba matarka abincin nan so uku. Al'ummar da kake rayuwa a cikinta ta saba ta yadda cewa an yi haihuwa za a yi wata hidima ta musamman, to ana sa ran ka yi wannan hidiman. Ba sunna ba ne ka ce ba ka yin wannan hidiman, babu inda aka samu wannan zafin kai ne kawai. A cika ce ba za ka sai mata nama, ba za ka sai kayan jariri ba za ka sai famfas kai ba ruwanka to wannan zafin kai ne na ustadi amma babu shi a cikin karatu dan ba ka sai ruwan sai ka tafi can wata al'umma da bata san wannan abu sai ka je kai aure amma tunda al'umma ka ta yadda da shi al ma'ruf urfan kal mashrutu kal kal mashru'i shar'an abinda al'umma suka yadda da shi kuma babu wata barna a cikin sa to daidai yake da abinda shari'a ta san shi haka musamman maran malikiya suna amfani da al'urf wajen tabbatar da hukunce-hukunce. Hakanan al'umma ta san cewa ta yarda da cewa in za ka auri mace ta biyu ko ta uku, to na gidan nan sai ka musu wani abu ko, shi ma yana cikin nafaka. Ko mun gane? al'umma ta san cewa idan matarka za ta je asibiti za ka je kai ta da motarka ko da babur ɗinka ko in baka da hali ko baka da zarafi ka ba ta kuɗi ta hau abin hawa ka ba ta kuɗin siyan magani da kuɗin likita da duk wannan yana kanka wannan duka yana kanka kuma wajibi ne a kanka duk abin da yake a ma'arufance an san cewa za a yi mata shi to yana kanka kamar yadda yake kan mahaifinta kafin yi mata aure zaka ga zaka ga ko san kira yake ci mishi ko yana cewa ci da shayarwa ci da ciyarwa da shayarwa da waye da waye sun tashi daga kan mahaifinta wane a wajen daurin aure sun koma kanka don ka san ba ka dauka wannan badin din ba zaka fara isa annabi ya ce man yasada aminkumul ba'ata alba'a ya hada dukkanin waɗannan abubuwa yace fa in kana sadaqu halan idan sadakin ya zama yanzu za a bada shi wato lakadan lokacin da za a auren wa huwa alladhi yusamma almuqaddam shine wanda ake ce mishi sadakin da ake biya kafin a tare fa tastahiqu mutalabatuhu bihi qabla dukhul tana da yancin ta ce ba za ta yadda ya tare a ɗakin ta ba sai ya biya akwai sadaki da al'adan mutane an san cewa za a bada shi wasu al'adunsu za a bada shi tun kafin ranar auren tun wata shida ko da aka sa rana ko ana saura mako guda ko gobe ne daurin aure wasu kuma al'adarsu za a kawo a wurin a tasa kowa yana gani ce dubu sittin iya dubu sittin to ga su wani iya tasa mana su ko a zo da inji a tasa suna da yawa to kaga wannan kowa ya sani an bayar to sai sai ta yi hauzi in ka zo ka ce ba ka da shi sai an jima da dare za ka kawo ana iya ce to shikenan amince da dare za a kawo a ce wata gida babu service ba ATM ko transfer za a yi a rasa samun network ko wani abu makamancin haka sai ka ce to an jima za ka kawo tana da yancin an jiman nan an zo tarewa ta ce ina kuɗin ta ko baban ta ya ce mata kanki yadda da shi sai ya biya ki kuɗin sadaki misali tana da yancin ta haka wa ammal muajjal ila ajalin wanda kuma aka jinkirta akwai al'adun mutane waɗanda suke da wani tsari za a biya sadaki a ce to sadakin ta miliyan biyu amma za a biya miliyan ɗaya yanzu ranar ɗaurin aure miliyan ɗaya kuma sai bayan shekara biyar ko miliyan ɗaya kuma sai ta haifa mishi ‘ya'ya maza ‘ya'ya maza yake nema an ta haifa ‘ya'ya maza ya ɗauki alƙawarin zai ƙara mata ko miliyan ɗaya sai sai ta yi kaza sai sun koma garinsu wataƙila ka aure ta wani gari ko kuma ya ce to daga cikin sadakinta har da kayan ɗaki da zan sai mata zan ba ta naira dubu kaza yanzu shine sadakinta na yanzu sauran kuma sai na gama gina gidana mun tashi daga gidan haya idan za mu shiga sabon gida to cikin sadakinta da ya saura zan sai mata duka fanita misali ko zan sai mata mota ko zan biya mata aikin haji duk ana iya ai haka to wannan da yake almuajjal wal almuakhkhar yace qaddarat adatu a huwa wa amma almuajjal ila ajalin musamma huwa alladhi tusammihi an-nasu almuakhkhar shine yake cewa sadaki mai jinkiri قدرت عادة البواهل آه هذا الزمان بأن يتزوج المرأة على مهر مقدم ومهر مؤخر yace to wannan dai kam akwai wasu mutane albawahil jami'an zaka ji an ce wane wane albahili to kabila ce ce to wannan kabilar a ƙasar Sham suke to ya shahara a cikin al'adunsu suna yin aure da sadaki iri biyu din haka muqaddam da muakhkhar ويشترط على ذلك قبل العقد عند الخطبه غالبا zasu kafa sharadin cewa za a bada wannan instrumental payment din na farko daidai sanda ake alkhitba sanda ake neman auren galiban qabla alaqd kafin a zo ga batun daura aure alkhitba shine kamar abin da mu muka sani za a je a tafi formal neman aure cewa ni ina son na aure yau kuwa wancan kun bani kowa ne ya aiko mu cewa ya ga ɗiyarku wance yana so muna neman yardarku akan ayi wannan sha'an ai kaga ana zuwa wannan matakin na farko a nemi irin wannan yarjejeniya bayan an yarda sannan za a ce to a sa rana sannan ayi ittifaki akan rana da lokaci da wuri sannan a zo ayi al-aqd to wancan na farkon shine al-khitba to abin da yasa mu galibi al'adun mu sun hukunta kafin a kai ga al-khitba sai an dade ana zance ko ana samartaka ko ana fira ko ana taɗi wanda al'adu ne waɗannan musulunci bai san da su ba kuma galibinsu al'adu ne da suke kaiwa zuwa ga abubuwa munana da haka musulunci ba zai goyi bayan su ba yana da kyau lallai mu canza su shine dadewa ana neman aure a bas saurayi da budurwa wani shekara hudu biyar mafi karanci shine za su za su bata si had si had breaking din junan su shine mafi karanci amma wasu suna iya kaiwa ga su yi zina wasu su saba da juna saba ta wuce kima wasu su ainihin fandare ma iyayen da sauran abubuwa iri daban-daban a waye gari kaga yarinya ba ta jin magana iyayenta sai magana saurayinta me ya jawo wannan shine an ba su dama sun shaku shakuwa ta yawa za ka irin wannan shine za ka ga cewa an rasa yadda za a ce ba za a bata shi ba a san shi amma an rasa yadda za a yi dan an ce a za ta iya guduwa za ta iya kai za ta iya ta ba shi kanta za ta iya ta je a dora mata aure a wani waje ba tare da umarnin iyayenta ba saboda ba ta jin magana kowa sai shi saboda an bari sun shaku soyayya ta shiga tsakankaninsu ta yi zurfi to abin da ya kamata kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwiju idan wanda kuke kuka yarda addinin shi da rayuwar shi da da mutunci shi ku bashi aure da zaran an ga wanda yake so a bada aure muka lura da kyau a musulunci kulla aure yana da sauki amma warware shi ne ke da wahala mu kuma sai muka juya upside down saki yanzu yafi sauki mu a gurin mu fiye samun auren shi asalin a musulunci da an ga an ga wani ya ga wance yana so to kawai ai aure duk abin da shi a cikin a cikin aure ba komai ka a ce a bada lokaci sai sun fahimci juna ko sai sun saba da juna ko sai sun yi wai tadi sun san duk wannan baya yiwa babu abin da zaka sani na hakika game da abokin zaman abokin zamanka ko ke game da abokin zaman ki ba a zauna wannan zaman gaskiya da gaskiya ba duk taɗin da za a yi na shekara da shekaru kowa sai ya dinga ɓoye aibobinsa yana camouflage yana yana yana yana yana tanakkuri yana takallufin wasu halaye wani zai iya yin kyauta sanda yake nema aure alhalin marowaci ne wani zai iya yin lallaɓe alhalin masifaffe ne amma sanda yake mata ta lallaɓa ta amma daga daren farko ta fara tunanin anya the same samuna da na aura ne ko da nake taɗi kullum da shi na ga zube da mutunci wallahi misali wani zai iya nuna kamar shi mutumin kirki don ya zo anguwar a sahun farko zai sallah da babanta da kannanta don a gan shi a ce ai kullum wallahi jafar da shi muke sallah a sahun farko nan ko ba haka bane to kaga ashe duk muna iya ɓoye asalin halinmu amma aka rayu miji da mata za a gane juna to da haka a gurin musulunci aure yana da sauki amma rabuwa fa shine yake da matakai daban-daban ba a kaiwa ga rabuwa sai in an tabbatar da cewa shine a khaffu dararai bayan an mataki na haƙuri an bi mataki na na sulhu da da fabasu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha an yi wannan ya kaurace mata yayi yayi fushi yayi duka yayi ila'i yayi wane ne duk barazana bata ci ba sannan a kira manya a gaya musu su ji su da kansu da suka kulla auren ya zama cewa to yanzu da ra'ayinsu suna ganin wannan auren rabuwa kawai ya fi alkhairi to sannan sai a rabu cikin zaman lafiya amma mu kaga yanzu ba haka muke kawai mutum da ya bushe iska kawai sai sai ce kawai ya saki zaka za ga rigingimin saki sun fi komai yawa yanzu a tsakanin mutane a gun alkalai a gurin malamai masu fatawa limamai malamai masu wa'azi kowa kullun yana jin bayanai da rigingimu wane yayi saki ya ce bai yi ba ya rubuta ya ce daga baya ƙarya ne ya aiko da message ya goge ashe jibi ne ta gani ya turo a sake ta kaza ka duk irin waɗannan maganganun iri daban-daban gasa karansa ma fatawa da zaka ba su saboda mutane suna wasa da al'amarin saki ba su dauke shi da muhimmanci ba ita ko shari'a ta dauke shi da muhimmanci domin shedan shi yake son a yi saki kamar da yake cikin sayan muslim a shari'a ba ta son saki Allah ya tsare mu to dan haka sai ya ce wa shartul muqaddamu yace thumma idza aqadun nikaha sammul jami'a wa atlaqu za su ambaci wato shi sadakin na farko amma aka bi aka kulla aure za su ambaci gaba ɗaya sadakin guda biyu sannan wa atlaqu kuma za su faɗe shi kowa ya ji walam yata'arradu lil lafzi lil lafzi lafzi muqaddam wala muakhari ba za su ce a cikin sadakin kaza shi za a biya yanzu kaza kuma sai daga baya ba amma sun sani ma'ana an sa mata sadaki dubu ɗari an anshi dubu hamsin dubu hamsin kuma sai bayan shekara amma za a zo a faɗa ce sadakinta dubu ɗari ne haka za a faɗa gun ɗaurin auren amma abinda aka yi hauzi dubu hamsin sai daga baya za a biya sauran wa shartul muqaddamu ala al uqudi bi manzilati al muqara sharadin da aka faɗa kafin ɗaura aure to matsayin shi ɗaya da sharadin da aka faɗa a gun ɗaura auren inda ammatis salaf agun dukkan malaman farko ma'ana yana cikin ka'idojin shari'a shine duk sharadin da aka daura maka agun aure ka karba wajibi ne ka cika shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi girman wato sharɗan da ya dace ku cika sune sharɗan da aka ba ku aure da su sune yafi dacewa ku cika zaka idan aka maka sharadi da za a baka mata aka ce to da sharadi wannan yarinyar da muka baka ita ce kadai diyan mu mace da haka ba za mu iya rayuwa da ita a gari daban-daban ba da haka nan da ka aure ta Kano ko Zaria ko Sokoto to me da ka tabaggarin nan ba kai ka zo aiki ne likita ne kai a asibitin shika ko yake TH kuma aikacin banki ne kai an kawo ka manaja a wani banki daga cikin bankuna a wani gari sai kaga wata ya ka aura kuma mutanen garin sun san irin wannan mutanen da lakcarori da ma'aikatan banki da sojoji da ma'aikatan tarar ministry wane ne da wane ne ana iya daukar su daga Abuja, Sokoto, Port Harcourt, Lagos sai suka samu sharadi cewa to mu ƴan mu ba ta bagarin nan in kace a ba komai ba komai ko da ran da ka fara zuwa neman ta ne aka faɗi wannan sharadin kuma ka yarda to ya lazumce ka ko da ba a faɗa ba ran daurin auren shine ma'anan ash-shar'u ash-shartul muqaddam al-mutaqaddimu ala al-uqud bi manzilatil muqarrar haka nan aka ce maka ba za a yi mata kishiya ba ka ce a ba komai shi ma ya lazumce ka jama'a mu san wannan na san muna da wannan gangancin cewa ai banda wannan sharadin a a hadda shi hadda shi sharadin da aka ce ba a yadda ba shine sharadin da ya haramta halas ko ya halasta haram to muna kuskuren defining din meye halasta haram ko haramta halas sai muka dauka cewa mutum ya zauna da mace daya idan ya ga dama ai halas ne in ya ga dama ya ƙara to wannan sharadin ba da za a ci maka to ba a da mata kishiya ba ba haramta halas bane haramta halas shine kamar a ce to ba a yadda ka sadu da ita ba to wannan an haramta halas in kai karɓi wannan sharadin to magana banza ce ko mun gane ko a ce to ba a yadda ka ɗau ciki ba to wannan ma magana banza ce an taɓa yin irin wannan a tarihi da daɗewa akwai wata ƴar ƙanwar su Abuja su Haruna Rashid Abbasa ƴar sarakuna ce sarakuna ne ƴan uwanta da yayyinta da iyayenta gaba da baya yarinya ce mai daraja to da za ta yi aure sai aka sawa ba mijin wannan sharadin cewa to fa ban da saduwa shi kuma yana neman daraja ya kawai ce ya karba to ƙarshe fa da aka samu cewa ya kawo mata da budurci kashe shi akai gaba ɗaya tarihi shine Yahya al-Barmaki tarihi ne mashahuri in yayi gata almuhim shine sharadin da ba za a karba ba ko a ce sharadi ba za ta yi maka biyayya ba ba za ta zama kasan ka ba tana zaman kanta ne to wannan ma ba za a karba ba amma duk sharadin da za a ce to duk shekara za ka yi ta maka in ka karba to dole ka cika sai in kudin ka sun kare tana katin medicine zaka bata ta gama wannan katin dole tana karatun accounting in ta gama za ta yi aiki in ka ce ka karba dole ka bari in ka san ba za ka karba ba tun farko kakka yadda tun farko kyale musu yansu ga yanan da yawa a gari duk abin da take takama da shi akwai wata mai irin shi da fiye da haka ko kyan halitta ko asali ko kaifin basira ko hankali ko ustazanci ko gayu ko kanshi ko me kake ganin ta tare da shi ko cikar halitta da zatin mace duk abin da kake nema tare da ita zaka samu a gun wata kana rabuwa da ita yanzu nan nan da miki shabiyar zaka ga wata mai irin wannan halitta wani ma sai ranar daurin auren zaka ga wata cikin kawayenta ma ta fita kai ta cizon yatsa cewa ya kai baka wannan tunda wuri ba kaga an gona ta kallon kawa amarya ba ana yin haka ba ya ga cewa ta fi amarya kawo wuta ko mun gane ai ana yin haka ana samun wannan kuskuren dole kuma haka zaka kura yadda ka dama haka zaka sha almuhim shine a duk sharaɗin da aka kakarɓa ka yadda ka karɓe shi ko wakilinka da ya je karɓo maka aure ya karɓa to wajibi ne ka cika wannan sharadin idan ka san ba za ka karɓa ba ba za ka cika ba kar ka karɓa domin karya shi ɗin yana daga cikin kaba'ira cikin zunubai galibi abin da muke ɗauka kawai bari mu karɓa ɗin in ta zo hannun mu sai abin da muka gada ma za mu ce ba matarka ba ce da ka gada ma tafi da ita kawai a ce ba za ka yi aure ba a ce kaza in ka gada ma hana ta aiki waɗannan sharɗan a musulunci ana girmama su saboda da su ne aka yi amfani aka halasta maka ita don haka ya kamata ka kuma ka zama ɗan mutunci mai sanin ya kamata ka tabbatar da wannan sharaɗin da aka ɗaura maka wai za ta zawwajaha wa sharɗul muqaddamu على القو- على العقود بمدة المقارنة عند عند أمة السلف وهو المشهور من قول مالك وأحمد وغيرها آه wannan shine mashhuri a cikin maganar Malik da Imam Ahmad da wani su wa alaihi yadullu kitabu was sunna haka kuma Qur'ani da sunna suka nuna ka kuma littafin Ighasul Lafan da Ibn Qayyim ya wannan magana wa idza tazawwaja ala muqaddamin wa mu'akhkharin wa lam yusamma ajalan idan ya auri matar ya biya sadaki wanda ake biya kafin daurin aure sannan kuma akwai saura wanda sai bayan an tare amma sai ba a faɗi sanda za a biya ba ba a ce bayan shekara ko bayan wata shida ko in ta haihu ko in an yi kaza ba ba a faɗi ajalin ba faqad ikhtalafa al-fuqaha fi sihhati hadhihi taswiya malamai sun yi sabani shin haka ya dace wa aktharu salafi ala sihhatiha mafiyan malamai sun yarda cewa babu laifi li'anna ma yuqabiluha min min min al-manfa'ati laisa bi mu'ajjalin ila ajalin musamma domin abin da yake wato yake fuskantar wannan sadakin na jin dadin da zaka yi da ita na kwanciyar da zaka yi ta da abin da zaka yi maka a ce ita matarka ne da sauransu to wannan jin dadin wannan amfani da zaka ci na aure to ai shi ma shi ma ba abin jinkirtawa bane wato ba yi da ajali da za a ce to zaka aure ta ne tsawon shekara uku daga nan ba matarka bace sai an sake renewing contract din ko mun gani bai da ajali bi khilafil manfa'a fil ijara sabanin amfanin da zaka ci na abin da ka dauki hayarsa dan an yi an yi mukarana ne da wannan idan ka dauki hayar gida ko mota ko wani abin hawa kaga yana da ajali cewa wannan hayar ka biya na wata ne ko na shekara wannan hayar daki na hotel ka biya na awa 24 ne da zaran ya kare baka da hurumin amfani da wannan abu to amma matarka da ka aura dindindin ne har sai in kun rabu ta hanyar saki ko ta hanyar mutuwa babu auren da za a ce to wannan auren na wata shida ne wannan sai irin auren masu bin addinin shi'a ko su ne suke yi abin da ake ce ma nikahul muta ko temporary marriage su ne suke saka lokaci wanda yake ajali sanadi sun matanaza'u mata ya hillul mu'ajjal sannan malamai suke sabani to yaushe ne zai zama lokacin ya kure sanda dole ka biya wannan raguwan sadakin فقال كثير منهم أو أكثرهم يحل إذا تفرقا بموت أو طلاق ونحوه suka ce duk talakin da aka saka mu'ajjal ba a faɗi sanda za a biya shi ba to baya zama wajibi a biya sai ranar da auren zai mutu Allah ya kaddar mutuwarsa bai zama wajibi a biya sai ranar da ɗayan su ya mutu mutuwa wanda kowa take kansa amma za a iya ci gaba da rayuwa har shekara 20 ba a biya ba don ta ce maka ina sunan sadaki na ce na ce miki garan da zan biya ai yanzu ban samu ba ki hakuri ina nan ina tarawa ne ko mun gane yawwa sai ya ce a a um wa hadha madhhabu ahmada wa ghairi wannan shi ne imam ahmad da wurin sa wa ala hadha fala yastayiqu ammatu nisa'i hadhi hadhihi al-azmani mutalabatu az-zawj bil mu'akhkhar min as-sadaqi ibn tamiya ce karkashin haka matan da ke rayuwa a wannan zamanin nas ibn tamiya kenan ga alama wannan abin ya shahara a zamaninsu ya ce to ba su da ‘yancin abin da suke yi na su dinga zuwa gaban alkali suna kai ƙara cewa suna bin mazajensu ragowar sadaki ya ce hatta ya tafaraka sai in sun rabu ne wa haza huwa sawabu wannan shi ne daidai matarka da take bin ragowar sadaki ba ta da ‘yancin ta ce sai ka biya ta dole yau sai in yau din tana cikin abin da aka ambata tun a matsayin ɗaurin aure cewa to ranar kaza ga watan kaza ko bayan shekara za a biya idan ba ambata ba to sai ran da Allah ya huwace maka ka samu kai kuma wanda bai baka dama ka kibiya ba domin matsalul gani kuma zulmun kana da wadata ka kibiyan bashin da ke kanka wannan mugunta ne fa inna rajula lam yadkhul ala annahu halun alayhi bi manzilatil muqaddam domin shi mijin bai tare da ita a matsayin cewa wannan sadakin ɗaya yake da akan shi da wancan na farkon ba wa bi manzilati ma yahillu ma yahullu min al-aymani wal ujuri ko kuma a ce da matsayin abin da yake a ɗaukan matsayi na warwarewa na daga rantsuwa da kuma wato jinga kamar da muka ga baya idan mutum ya rantse ba zan yi kaza ba nan da kwana kaza to idan kwanakin suka wuce suka wuce rantsuwar ta warware a haka ne idan mutum ya ɗauki haya na wani abu idan kwanakin wannan kwantaraki suka warware dole ya biya a lokacin saboda lokaci ya ƙare walal mar'atu aidan دخلت على أنها تتقاضى ما كان لها حالا من المقدم والثمن والأجرة كما إتماما تبت شغسكين أوران da tunanin za ta anshi wani kuɗi yanzu yanzu nan kamar ta anshi na bayan ba kamar irin yadda idan ka shiga cikin wata wani transaction ko wani kasuwanci za ka biya kuɗin da zaran an yi ibramin kasuwancin auli takhallihi ila talaqiha ko kuma saboda ya barta zuwa ga saki au ila man'ihi min nafsiha ko kuma ta ce wato barta okay ko lita walal mar'atu aidan wa inna ma tataqadahu haliyan inda mudarrati rajuli li ghadli fasil abinda zai sa kawai a ce dole yanzu yanzu ya biya ta sadakinta mu'ajjal shine idan aka samu cutarwa daga bangaren mijin saboda wani wata manufa mummuna mijin ya cutar da ita dan manufa ta rashin gaskiya yuridu an yaf'alahu yana so yayi wani abu na rashin daraja kamar yana so su rabu amma so yake ita za ta ji wahala sannan ta ce a rabu sai ya fara kuntata mata ko yana so yayi wani abu ne na rashin kirki aw li takhallihi ila talaqiha ko kuma dan ya jajawu zuwa ga sakinta aw ila man'ihi min nafsiha ko kuma ta hana shi kanta ta kiyarda da shi aw an tadhhaba haythu sha'at ko ta dinga yawo iya san ranta ba da umarninsa ba abin da yake cewa anan shine ita ma matar ai ba tana shiga cikin auren da nufin yanzu yanzu za a biya ta wannan sadakin za a ce a biya ta yanzu yanzu ne kawai idan yana da wata muguwar manufa a cikin zama ko kuma idan aka gane yana so ne ya sake ta ya fara nuna alamar saki ko kuma idan ta hana shi kanta ta ce ba zan sake da kai ba sai ka biya ni raguwar sadaki na don sai a ce maza ya biya ko kuma idan tana yawan yawace wacce tana cewa to ai sadakin da kace zaka bani baka bani ba dan haka nake fita in je neman wani abu wa aksaru dirari alhasir min nikahi min jihati takaffuril mar'ati min al-mutalabati bil mu'akhkhar min as-sadaqi yace mafi yawan matsalolin da ke kawo aure ya lalace shine irin abubuwan da mata suke nema na abiya su na ragowar sadaki da alƙawarin da aka yi musu kafin aure bayan an yi aure kuma daga har yanzu wannan haka ne demand din da mata suke bayan aure shi ke ta mafi yawan aure ya mutu ai ka ce za ka yi kaza ba kai kaza ba dama dai kai ka riga ka ka gama sheka ƙarya baka faɗi asalin gaskiyarka ba ka nuna mata kafi karfin arzikin da kake da shi a reality zaka bayan an tare dole ta dinga ganin kaza ba haka ta tsammanta ba kaza zaka ce mata kai dan boko ne ashe ba kai boko ba ko ka ce mata kai dan kasuwa ne ashe ba dan kasuwa bane kai ko ka ce mata kai babban ma'aikaci ne ashe kai babban ma'aikaci bane ka dai mata karerai ka ce muku ka ce mata gidanku ai duka manyan attajirai ne ko masu sarauta ne ashe gidanku ba haka bane ka mata ƙarya da garinku ko da matakin iliminka duk maza muna yin wannan to kai kokari in ka zo neman aure ka faɗi gaskiya da gaskiya da ake cewa wai malam ya ce malam kar kai ƙarya ko kwada ka gaya mata irin kuɗin da kake samu da irin sana'ar da kake yi ko kuma ba maka da sana'a kana dai kana fafutuka da buga buga ka gaya mata asalin dangin ku da irin garin da ka fito da yaran ku da komai a wurin mata duka wannan detail din suna da muhimmanci wajen tashin da su take duka wannan tisa kaga namiji a gunshi ba wani abu bane wani lokaci irin wannan dai yana son mace bai damu da ina ne gidansu ko irin iyayenta ba mutum nawa ne masu attajirai manya suka auri mata daga wani background wanda ba irin nasu ba ai ba su kirgu ba su fitar da su da su da dangin su duka zuwa su elevate din su zuwa matakin da suke rayuwa akai amma ita mace in ta auri mutum da tunanin cewa tana kallon shi ne a sama ta gano a ƙasa yake to za a yi samun matsala za ta iya ruguza wannan soyayya to da tun farko in ma za ka yi ƙarya to kai ƙarya ne wajen rage matsayinka kar ka wuce matsayinka ma'ana ka gwada ta kamna mata kai ba kowa bane in ta amince da kai a matsayin ba kowa ba ya fi sauƙi ta amince da kai bayan ta gane kai wata tsiya ne amma idan ta amince da kai ta tsammanin kai wata tsiya ne a cikin mutane daga baya ta gano ashe abin banza ne kai to ka samu matsala ko mun gano wannan Allah shi kyauta yace wa man ta'ammala ahwalan nasi alima ma fi dhalika min al-fasad alladhi la ta'ti bihi siyasatu aqilin fadlan an shari'ati al-islam duk wanda ya kalli halin da mutane suke shiga na irin wannan rigingimu akan aure da irin barnar da ke biyo baya da ya san duk mutum ma mai hankali ba zai gudanar da rayuwar shi akan haka ba balantana shari'a hatta tunkirahu al'amma bi taba'iha har ga magarin mutane ma suna inkarin irin wannan ƙarya da mutane suke a gun neman aure ai mutane duk mai hankali ya san ba daidai bane لا سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم آآ آآ سكنها في منزله خمسين سنة مسمى أكتشي أكرب مغنطة غمد تشيوى ta yi claiming idan mace ta yi claiming cewa ai ba a ba ta abinci kuma ta yi shekaru ya kwatanta ce ta yi kamar shekaru hamsin ba ta zaune a gidansa ta koma gidansu ko gidanta daban ko ta gudu ta bar shi amma ana zuwa gun alƙali ta ce ai baya ba ta abinci ne to haka an shi wannan magana za a samu ta tabar za mai yawa yace laysa laha jihatun ma'luma illa huwa sannan kuma ba ta zaune a gidan shi din amma kuma babu wanda yake kula da ita in ba shi ونحو ذلك من الاحكام التي قد زل بعض العلماء da irin hukunce hukunce irin waɗannan wanda malamai da dama sun zame a kansu fa sala minhum min zalika almazalla min ash-sharri ma bitilka mazalla min ash-sharri ma yunafi shari'a aka samu sharri da dama da ya auku ga ainihin wato al'umma wanda ya saba wa shari'a ma'ana wajen warware da gingimin aure abin da yake nufi shine yana da kyau masu shiga tsakani dattawa da alƙalai da shugabanni da limamai da 'yan hizba da duk wani wanda ya san cewa a cikin al'umma ana ganin girmansa shi mai anguwa ne ko malami ne ko limami ne ana kawo mishi wannan rigingimin to ya zama yana da taka tsantsan kwarai kuma ya fi ba da muhimmanci wajen ganin cewa an sulhunta auren ya ci gaba fiye da raba auren sannan kuma kai ya tsayi kawai akan jin ta bakin mutanen guda biyu tarafal husuma mijin da matan ya kokari ya background investigation ya bincika al'umma da ke rayuwa da su makwabta da flatmates da roommate da wane ne duk wanda suke rayuwa da su abokansu da ƴan uwansu da ƴaƴansu da wanda suke makwabtaka da su wajibi ne ji shirya da gare su cewa me yake faruwa in ba haka ba za ka samu sarƙaƙiya da yawa ka rasa kuma hukuncin da za ka bayar to da haka yana da kyau ka bi a hankali kafin ka yanke hukuncin wa amma nafaqatu fa hiya bil ma'ruf yace bangaren ciyarwa kuma kamar yadda ya ambata tun farko to ana ciyarwa ne bisa abinda shari'a ta shari'a ta sani na al'ada fi zalikal makan wa fi zalikal zaman a wannan wurin da wannan lokacin ma'ana wuri garinku al'ummarku yankinku ƙauyenku alƙaryarku al'adarku lokaci kuma zamaninku yanzu kamar yanzu da muke rayuwa misali a wannan ƙasa tamu ta ƙasa Hausa a wannan zamanin kamar yadda na bata da su galibin mun saba da al'ada cewa abinci uku ake ci kuma da safe za a sha koko ne ko shayi ko dumame to din gabata wannan kafa takin ta da rana a ci shinkafa ko taliya ko indomi ko doya ko wane ne gwargwadon hali go gabata wannan shi ma kafa takin ta haka na dare to akwai garin da kuma su kuma abinci so biyar ake ci so biyar din shine minimum standard to wajibi in a garin kake dole ka bada biyar din akwai na safi akwai na hatsi akwai na rana akwai na la'asar akwai na dare kuma gari akwai inda kuma sun saba da su kuma abinci ba a gida ake dafawa ba siyowa ake idan kana rayuwa irin wannan wurin sai ka bata kuɗi ta siyo akwai inda kwata kwata ba a yin abinci na gida sai na dare kawai da na safe da na rana siyowa ake sai a je a fita su ba zai yi ka je ka auro mata a inda ake cin abinci da zaran gari ya waye kace kai ba a cin abinci sai sha biyu na rana sai ta take ba ba zai yi ba ka saba ka saba ma'arufi ko kace abinci biyu kai zaka bayar daga na safe sai na dare haka ta fuskar sutura haka ta fuskar ainihin wurin zama da sauransu yace dole a kalli wuri da lokacin da kake rayuwa shi yasa yana daga cikin ƙauyanci da matan mu suke a yanzu da kuma wasu da sunan malata suke zuga su kaga an ce wai ai a Saudiya a Misira, a Ingila, mata ba sa girki, ana zuwa rasuwar ne a ci abinci da sauransu. Din kika da aka zuga kika shiga wannan matsala, za ki samu matsala. Dan mijin da kika kama da shi wallahi sai ya sallame ki. Wannan da ya zuga ki ko na yago goma ba ta zama mijinki ba. Daka mu a ƙasar mu an san mata suna yin abinci to ki ci gaba da yin abinci gidan mijinki aikin alheri ne. Akwai inda misali mata na yin sirfi, wasu ko ba sa yin sirfi. Akwai inda ake yin niƙa, wani ko ba a yin niƙa, na kanti ake siya haka ya danganta da irin inda kake rayuwa ne da zamanin da kake rayuwa yanzu wannan zamanin da muke rayuwa kowa ya san shinkafa ake ci ta cikin buhu ko to ba daidai bane ka je ka so matarka irin kanzan nan na da ake yi ta canga ka ce shi za a ci dan an wuce zamanin shi ko irin shinkafan nan wanda zaka ga in an zuba ta a ruwa yadda ka san an zuba ƙasa haka zaka ga ruwan yayi ja ga baki daya wannan an daina cinta taliya taliya irin ta murza wannan ana cinta yanzu ranka ranka rango an fi saba da irin wannan ta leda ga sunan iri daban-daban ko yau yanzu kamar ruwa ne kowa ya san ruwa yanzu a gida daga na leda sai na roba to ba daidai bane ka ce kai a gidanka kai a shanar rijiya ka saba abinda al'adar zamanin ku ta sani dole ka hakura ka dinga cin ruwan nan na roba ko na leda ko na me ana sha saboda shi ne al'ada ta yi da shi akan wannan matarka na iya cewa ta kai ƙararka cewa ba ka ba ta ruwa irin wanda ake sha. To, ai dai mai nagarta ake so, ina kwatance ne, mai nagarta. Wato dai a ba ta nagartaccen ruwa, ko mun gane? Yau haka kuma ɗinki na sutura, irin ɗinkin da mata suke na sutura yanzu, tsadar shi ta wuce irin na da. Da haka dole haka za ka ba ta kuɗin ɗinkin wannan sutura. ba za ka ce a je a mata irin gwagwasha ɗin nan kawai a sha wuya da hannu ba irin wanda kirista suke sawa idan za su yi kwaya ɗin nan dole za a saka wani makale-makale da kaza da kaza kuma ka ta sakawa a gida almuhimmu dai wato al'ada tana da tasiri wajen wannan al'adar mu ta al'ummar mu ta da tasiri yace wahi inda jumhuri inda jumhur fuqaha ka bi hanifata wa maliki wa ahmad laysa muqaddara bi shar qadaran aw haddan yace waɗannan malaman a gurin su babu wani takadiri da za a ce shari'a ta ce ne a bada abinci yawan kaza kamar da misali a wajen zakka aka faɗi nisabi a wajen kafara aka ce ga nisabin ko ciyar da mutum kaza to a wajen ainihin aure ba a faɗa haka ba kowanne daidai ruwa daidai kurji bal hiya ma'aluma bi urfin kowace da irin al'adan mutanen wajen tazidu wa tanqusu bi halin bi hasabi haliz zawji za ta ƙaru ko ta ragu da irin yanayin mijin. To yau wannan kuma akwai abin lura muhimmi shine shin da me za a yi awo da irin gidansu ko da kai mijin. Wasu malamai suna ganin idan ka auro mace irin abin da take ci a gidansu shi za ka bata. In ma har za ka canza sai dai ka ƙara mata a kai ba ka rage ba. Ƙarƙashi haka suke cewa ka auro mata kala biyu wannan gida iri kaza wannan gida iri kaza kowa za ka bata abincin gidansu ko da kuwa zai bambanta to wannan magana ce mai rauni abin da yake daidai shine kai kai ne ma'aunin irin arzikinka shine ma'aunin idan Allah ya maka wadata ka wadata iyalanka idan Allah bai maka wadata ba ka ba su abin da ya sawaka li yunfiq bu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kaga kai aka ce min li yunfiq zu sa'atin ba a ce li yunfiq ala hasabi ahliha ba za ka ciyar ne a irin wadatar ka ko kuncin arzikinka ita ko matar ta yi haƙuri da abin da ya samu ta gode wa Allah da gaske abin da ya kamata mu ambata nan zai ambace shi a gaba insha Allah kamar yadda na ambata da shari'a tana horar da mata ne su yi haƙuri da halin maza su jure su haƙura su zauna shari'a bata horar da mata akan su dinga yi maza tawaye da taurin kai da fitsara ba in kun tana da dadewa ma ambaci wannan magana cewa akwai wasu mutane guda hudu jinsu mutane guda hudu da shari'a ta yi horo akan cewa a musu biyayya hakan bai nufin kullum suna da gaskiya amma maslahar rayuwa ce da addini ta hukunta haka shugabanni da ake cewa musu biyayya bai nufin kullum suna kan gaskiya hakuri aka ce da su a musu da a musu biyayya iyaye da aka ce a musu biyayya duk wannan biyayya banda abin da ya saba wa shari'a ko iyaye da aka ce a musu biyayya bai nufin kullum suna kan gaskiya amma duk abin da bai saba shari'a bai dan iyayenka suka ce kai sai kai in suka ce auruwanci ka aura in suka ce kake auruwa ne ki hakura ko da ko kina ganin wannan nan dide ne to na uku sune mazaje mazajen aure wajibi ne a musu biyayya su ma kamar waɗancan wannan bai nufin kullum suna kan gaskiya na hudu kuma sune malamai malamai da sauran shugabanni a cikin al'umma su ma biyayya da aka ce a musu bai nufin wai kullum suna kan gaskiya ne a'a maslaha ce dan galibin mu sai mu ce to amma ya za a yi bayan muna ganin ba daidai bane mu bi in dai wannan da kake gani ba daidai ba ba shari'a ce ta ce ba daidai bane to ka bi kawai yafi maka amma in shari'a ce ta ce ba daidai ba to shine kake da goyen bayan shari'a kan kakkabi da haka mata abinda aka ce shine su karbi abinda mijinsu ya ba su gwargwadon arzikinsa kar ta dinga mishi gori cewa ni a gidan mu na fi karfin kaza ko kuma ga ƴan uwata tana aure a wuri kaza kaza ake mata mijinta ba irin mijinki bane karfinsu ba ɗaya ba samun su ba ɗaya ba wataƙila sakin hannunsu ba ɗaya ba zaki hakuri da halin mijinki da kika samu al-Imam al-Bukhari habbabi yayi akan haka cewa babin da ke bayani akan hakurin da mata za su dinga yi da halin miji har baba ma ya dinga zuwa gidan yashi yana mata wa'azi akan cewa ta yi haƙuri da halin ta samu mijinta ina fata mun fahimci wannan sai ya ci gaba da cewa wa fi itibariha bi halil mar'ati khilafun wajen cewa ko za a kula da halin matan ne wajen abinda za a bata khilafun fi mazhabi ahmad wa ghairi akwai sabani a mazhabi ba muhammad da ma wani sa shine abinda muka ambata shin za a lura da inda ta fito ne ko ko yanzu inda ta zo ta yi babanta wani babban attajiri ne mai wadata da haka irin abincin take ci a gida da sirar take sakawa da wurin kwanciyarta ya fi ƙarfin irin wanda za ka iya bata to sai ta haƙura ta bi naka tunda har ta haƙura ta rayu da kai amma idan na gidansu bai kai na gidanka ba babu laifi idan ka ƙara dama wannan ƙarin falala ne abinda ba za a ce dole ba shine ba za a kallafa maka cewa kai kai raising standard ɗinka zuwa na gidansu ba idan arzikinka bai kai haka ba da haka kuma su iyaye su gane idan kuka aurar da mace to ba wai shikenan babu ruwanku da ita ba ba laifi bane dan kun ci gaba da taimaka mata ita da mijin sabai suna yin haka sayyidina abubakar ya siya wa yarsa baiwa asma'u ya tura mata gidan miji ta dinga mata hidima saboda tana shan wahala ta, wanke doki ta kai shi kogi ya sha ruwa ta gyara guga ta yi noma ta je ta ɗauko kayan ta kawo gida duk tana yin wannan da kanta kuma sharifiya ce sai sai na bakar da ya samu labari sai tunda yar attajiri ne sai sai ba baiwa ya aika mata ta ta aiki tace ranar naji kamar an yanta ne daga bauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima ta taba kawo mishi karan hannunta na kanta saboda yawan aiki lokacin bai bata baiwa ba daga baya da ya samu ya bata su da sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna ci gaba da yi ma ƴaƴansu hidima bayan sun musu aure amma mu sai mu dauka mun aure da ƴa to shikenan mun riga mun sallame ta wata ma ko ta dawo zawarci gani ake ba ta da yancin cin abincin gidansu ai ta mata gori wannan duka ba al'ada ce mai kyau ba gaskiya yarka har abada yarka ce kuma dan ka taimaka mata ita da mijinta ka ci gaba da biya musu kuɗin haya ko kuɗin makaranta ko kana taimaka mata duk sanda ka fahimci ba su da shi ko an yi haihuwa su rasa ragon suna ka saya musu ko ana nema a kore su a gidan haya ka ɗauki kuɗin haya ka biya musu duk wani alherin ka ne kuma in dai ɗan arziki ne zai ci gaba da girmama ta ran da kuma ya samu za a gane ya samu dama tun farko yasa sai ya zama wanda tardauna dinahu wa khuluquhu to zai za a zauna lafiya da shi ko da mishi wannan ba zai ga cewa a wai ya samu banza ta fadi ga sassa bane Allah shi kyauta to ina ganin bari mu saurara a nan saboda lokaci da ya kure sai Allah ya kimu da sai na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله